الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa masu albarka barkanmu da hallara wannan majalisi mai albarka wadda muke karatun tafsirin alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci jami'u muhammad al-amin sallallahu alaihi wasallam masallacin da yake nan anguwar bidawa a cikin garin azare karamar hukumar katagum jihar bauchi najeriya yau muna yammaci na goma sha tara ga watan al-muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas a lissafin hijira wanda kuma yake daidai da hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladi a haifuwa na isa alaihi abdullus salati wassalam muna karatu a cikin suratul mu'minun mai albarka mun yi karatu zuwa aya ta tamanin daidai daidai faɗin Allah maɗaukakin sarki wa huwa allazi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilaful layli wan nahar afala taqilun da Allah maɗaukakin sarki yace wa huwa allazi yuhyi wa yumitu Allah shine wanda yake rayawa kuma shine wanda yake kashewa wa lahu ikhtilaful layli wan nahari kuma gare shi ne shigar dare da rana da suke shigar junansu ko sabawar dare da rana da suke fifikon tsawo a tsakaninsu wannan duka aikinsa ne a falata akilun Allah ce yanzu ba za ku hankalta ba hankalinku yi muku amfani abinda kuka, kuka gani kuka sani daga cikin ikon Allah da ba zai ƙirgu ba hankalinku ya muku amfani ku yadda cewa shine Allah ɗaya ɗaya wanda ba shi da abokin tarayya kuma babu wanda yake da iko kamarsa mun yi bayani ƙarƙashin wannan aya musamman dangane da faɗin Allah maɗaukacin sarki wala ikhtilaful laili wan nahar sabawan dare da yini wannan yana ga Allah iko ne nasa wanda wani baya kutse a cikin wannan iko nasa. To duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala kuma yake ambaton ayyukansa yake kuma jan hankali zuwa ga halittunsa da cikar ƙudurarsa, to yana ƙara nuna mana cewa duk wani wani abin bauta wanda ba shi ba, to a nuna shi kuma mai nasa. yanzu anan da ya ce Allah shi yake rayawa shi yake kashewa kuma shi yake shigar da dare a cikin yini yake shigar da yini a cikin dare shi yake tsawaita dare fiye da yini yakan tsawaita yini fiye da dare idan akwai wani abu da ake bautawa ko mutum mutumi ko wani kabari ko wani waliyi ko wani salihin bawa ko rana ko wata ko duk wani abin da wasu masu bauta suke bauta wanda ba Allah ba shi kuma meye nasa shi ma a faɗirin abubuwan da yake yi a kauni in an ce kauni duniya da abin da yake cikinta shi kuma me yake sarrafawa me yake gudanarwa har ya cancanci wannan matsayi na abauta masa wannan duk mai hankali zai iya bambancewa hankalinka ya ishe ka alƙalinka ka iya sanin cewa lalle ko haƙiƙa abubuwan da ake dukufa musu ana bauta musu koma bayan Allah maɗaukakin sarki ba su mallaki komai a duniya ba kuma ba su gudanar da komai a duniya ba kuma ba su da wata haɗin gwiwa ko wata gudummawa tare da Allah maɗaukakin sarki wajen yin abu ha salima idan mai rai ne ƙarshe ya mutu idan kuma marar rai ne dama ba a taɓa yi masa rai ba, to ta yaya ba shi da rai zai amfanar, ta yaya ba shi da rai zai tunkuɗe cuta. In mai rayin ne ta yiwu ba shi da ko hankali kamar masu bautar shanu a waɗansu ƙasashe na Asiya. Mai rai ne amma babu hankali, ko kuma kabari gawa ce, in ta da'uhum la yasma'u du'a'ahum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mustajabu lakum in kun kira su ma ba sa jin kiran kuma in ma sun jin kaddara sun jin mustajabu lakum ba za su yi amsa muku ba yaya na kabari zai baka haifuwa yaya na kabari zai baka sa'a yaya na kabari zai sa ka ci zabe yaya na kabari zai hana ka faruwa da abin da ya tunkaro ka na masifa zai same ka wanda yake kwanci cikin kabari yana gawa in ya ji ma ba zai iya ba balle ma baya ji innama yastajibu alladhina yasma'un Allah ce kadai masu ji su suke amsawa wal mauta yab'athuhum Allah su kuma tattu akwai ranar da za a tashe su tashin dai da Allah zai musu za su ji amma kiraye-kirayen da kuke wa matattu Allah ta'ala ya ce masu ji su suke amsawa gashi nan fa nassin alqur'ani mai girma Allah yana gwada maka macacce baya ji macacce ba zai amsa ba amma tare da haka waɗansu sun waɗansu sun yi gata a waɗansu waliyansu salihansu suna karanta alqur'ani suna karantar da shi suna fassarawa ana fassara musu amma ba sa tadabburin ayoyinsa ma'anoninsa ba sa zuwa musu ko makogoro balle su gangara zuciya ma'anoninsu ba ba sa musu amfani in ba don haka ba gashi nan alkur'ani yayi ta ishara zuwa ga matattu yayi ta ishara zuwa ga kaburbura ba za su amfanar ba ba sa ji in an kira ba za su amsa ba ba za su ji ban sun ji ba za su amsa ba amma sai kaga kuma masu tafsirin alkur'ani mai girma kuma suna zuwa kan kabari suna neman bukata to ina amfanin tafsirin da suke ina ma'anonin alkur'anin suke zuwa musu Allah ka samu cika da imani don haka Allah subhanahu wata'ala ya ambaci ni'imominsa akan bayinsa tun daga faɗinsa wa huwa allazi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun wa huwa allazi dara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun wa huwa allazi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilafu al-layli wan nahari afala taqilun to zamu tashi yau aya ta 81 da Allah ta'ala yace bal qalu mithla ma qala al-awwalun na'am Ubangiji ta'ala ya ce, Bal, ƙalu mislama ƙalal awwalo, ƙalu a iza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'uthun laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadha min qablu in hadha illa asatirul awwalin Allah yace bal ba haka ba qalu misla ma qala al-awwalun sun faɗi kwatankwacin irin abin da na farko suka faɗa nan al-awwalun ana nufin kafirai da suka gabace su tunda duniya ta dade an yi al'umma daban-daban iri-iri, an taɓa yashe ta ma gaba ɗaya a lokacin tsofana aka hallakar da ita in banda waɗanda suka tsira aka sake hayayyafa. Haka duniya ta yi zamani daban-daban ta yi tsawon shekaru. To, amma wani gado ne na kafirai wanda tun da asali tushen ɓatarsu shaiɗan ne, shi kuma Allah ya jarrabe shi da wanzuwa zuwa lokacin da Allah ya ga dama, to yana tare da kowace al'umma, sai ya zama saƙon yana tafiya bai ɗaya. Ka iya cewa kana mai mamaki, wai shin wannan abin da waɗannan kafiran suke faɗa dama an bar musu wasiya ne cewa su faɗa ko a rubuce suka same shi daga kafiran baya shi sa cikin suratu azzariyati Allah madaukaki sarki cewa kazalika ma arsalna min qablika min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun taghun Allah ya ce gabaninka ba mu aiki wani manzo ba face sai sun ce matsafi ne ko kuma face sai sun ce mahaukaci ne na kazalika ma ataina كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون kamar haka ne babu wani manzo da ya je wa waɗanda suka zo kafinsu ya je musu da irin wannan saƙo na abauta wa Allah shi kaɗai ba wani manzo da ya je illa qalu sahirun aw majnun face sai sun ce da shi boka ko sun ce da shi mahaukaci to wannan martanin cewa annabawa bokaye ko jifan annabawa da zagin su mahaukata ne sai ya zama duk kafirai sun yi tarayya akan wannan yarfen akan wannan zagin Allah ta'ala ya ce a tawasau bihi wai sallahu suke bari wa junansu ne masu shigewa shin suna barin wasiya ne da sallahu cewa masu zuwa su faɗi irin haka? Bal Allah ya ce ba haka ba ne, ba wai na baya ne suke bari saƙo, ba na farko da suke barin saƙo wa na baya ba, hum ƙaumin tago, Allah ce kawai su mutane ne waɗanda suke gagararru. masu wuce gona da iri ‘yan kankan ba. To abin da yake sa su tsagawa shaidan ne, shi ne ra'asu tsagin, shi ne ƙololuwar, shi ne jagoran ‘yan tsagawa, jagoran ‘yan kankan ba. Tun da shi yana nan, to duk wanda ya shiga cikin wannan zai siffanta da wannan siffa ta kankan ba, to sai shaidan zai riƙa masa wasu wasi, yana sanya masa wato tunani to shi yasa sai ya zama ra'ayinsu da matsayarsu take zama iri ɗaya da haka duk yanda za ka yi da su sai sun yi koyi da magabatansu arna to akwai daga cikin abubuwan da arnan baya suka bari na kalmomin tuhuma da martani wa annabawa akwai wannan batu da Allah madaukakin sarki zai kawo a cikin ayoyin nan bal qalu misla ma qala al-awwalu sun faɗi irin abinda arnan farko ko arnan da suka gabace su suka rigaye su suka faɗa don nan al'awwalun ba yana nufin kaɗai waɗanda suka fara kafirci a ban ƙasa ba a'a waɗanda suka zo kafin su as-sabiquna qablahu waɗanda suka rigaye su sune al-awwaluna amma kasancewar duka jahade da waɗanda suke tun daga kan waɗanda suke makwabtaka da su wajen zamani da can na baya ɗin har na farkon kafirci da abin nasu iri ɗaya ne fahimtar iri ɗaya ce alkufru millatun wahida kafirci tafarki ne guda ɗaya iri ɗaya sai dai wasu ra'ayoyi su bambanta amma kafirci duka kafirci kai dai sun faɗi irin abin da arnan baya suka faɗa ƙalu to kamar an tambaya ne me suka ce eh sun faɗi irin abin da arnan baya suka faɗa ya ubangiji me suka ce arnan bayan ƙalu cewa suka yi a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'usun waishin idan muka mutu wa kunna turaban muka kasance turbaya mana ƙasa wa idhaman muka kasance ƙasusuwa a inna lamab'uthun waishin mu ababen tasarwa ne laqad wu'idna nahnu wa aba'una hadha haƙiƙa an mana alƙawarin wannan laqad wu'idna hadha kamar da yazo shi sotun namli laqad wu'idna hadha haƙiƙa an mana alƙawarin wannan nahnu wa aba'una da mu da ubanninmu an gaya mana haka min qablu tun da can mun ji tarihi cewa an faɗa wa kakanninmu iyayenmu da kakanninmu ma an gaya musu haka in hada illa asatirul awwal idan lafazin illa ya biyo bayan in to in din tana nufin annafi ma'ana annafi in hada illa asatirul awwalin ay ma hada illa asatirul awwalin wannan fa kai ba wani abu bane ba wani abin kirki bane face asatirul awwalina wato karerayi ne da tashi fadi irin na mutanen baya to waɗannan ayoyi suna karantar da mu har yanzu wani hali na kafirai waɗanda wanda suke ƙalubalantar annabawa da shi kuma da molonka ba da hujja ba domin hujja tana wajen Allah su kuma ba sa tare da shi don haka da molonka suke tunkarar annabawa nan ka iya cewa ka ɗauka tambaya suke suna neman amsa ƙalu sun ce a idha mitna wa kunna turaban wa idhaman shin yanzu idan mun mutu mun zama ƙasa mun zama ƙasusuwa a inna lamab'usun shin mu ababen tayarwa ne ka ɗauka tambaya suke idan an ce da su eh za su ce to shikenan mun yarda ba haka ba tambaya tambaya ce amma sai dai tambaya tana da ma'anoni mabambanta akwai tambaya tambaya ta ne mai neman sani in an sanar da shi ya iya karɓa akwai tambaya irin ta mai musu yana tambaya ne amma tambayar tasa musu take nufi kamar yadda bahaushe ma a maganarsa zai iya cewa yanzu kana so ka ce ban san wane ba yanzu wanan kana so ka ce ban san shi ba idan ba haushe ya gaya maka haka amsa yake nema ka ce masa eh baka san shi ba a'a musu yake maka shin wanan kana so ka ci kenan ban san shi ba musu yake maka mana ya san shi to irin wannan tambaya ana ce mata istifham inkari tambaya ce irin ta mai musu to irin ta ce suka yi ana suka ce a idza mitna wa kunna turaban wa izaman wai shin kai annabi kana nufin idan mun mutu mun zama ƙasa mun zama ƙasusuwa a inna la mab'usun shin wai a nufinka kai a faɗinka za a tashe mu kenan me suke nufi ƙarya ne haka suke nufi wai kai a ganinka in mun mutu za a tashe mu kai a tsammaninka kai a irin tunaninka in mun mutu za a tashe mu tambaya ce irin ta masu musu wanda ba su yadda ba wannan yana gwada maka cewa lallai kafirai sun tabbatar da akwai mutuwa sun yadda akwai mutuwa ita mutuwa ba wanda yake musunta ko kafiri ko mumini ba mai musunta inda a ce irin yardar da aka yi da mutuwa a ce sauran ayoyin Allah da halittunsa su ma sun zama dalili da za a yadda da shi, to da al'amura sun zo da sauƙi. Amma za ka yi mamakin ɗan adam, ya yadda da mutuwa, ya yadda da mutuwa, ba wanda kafircinsa ya kai kafircin da yake mutuwa ƙarya ne. To, amma ga nan ayoyi ga nan izinoni na rayuwa da darussa na rayuwa waɗanda su ma tabbas ne babu musu a kansu amma ba su yi wa'azi ba ba su yi wa'azi ba kuma ko ita kanta mutuwar an yadda da ita ne amma ba a damu a shirya mata ba so ba mai musu akan mutuwa sannan kuma za mu fahimci cewa ashe idan an mutu akan lalace idan mutum ya mutu aka binne shi yana zama yana, yana kumbura ya riɓe ya fashe namansa ya bi ƙasa namansa ya bi ƙasa ya zama ƙasa saura ƙashi, ƙashin yakan ɗauki tsawon lokaci, amma shi ma a hankali da kaɗan-kaɗan zai bi ƙasa, wannan shi ne galibi, wannan shi ne galibi. Amma akwai jikuna da Allah maɗaukacin sarki ya hukunta musu wanzuwa ba tare da ƙasa ta ci ba. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Inna Allaha harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya Allah ya haramta wa ƙasa a hirdinta ba za ta ci gangar jikin annabawa ba to duk yanda kabarin annabi yake inda zai yi wa tona to za a iya samun gangar jikinsa in ba Allah madaukakin sarki ya shiga lamarin ya saukar da wata kudura ba amma a hakikanin lamari annabi sallallahu alaihi wasallam yake ƙasa ba ta cin gangar jikin annabawa to haka akwai salihan bayi daga cikin wasu bayin Allah waɗanda su ma ƙasa take barin su a yanda suke kamar yadda ya faru cikin waɗanda suke binne a Uhud cikin shuhada Uhud wata shekara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kusan shekara 300 akai wani wata ambaliya ta ruwa ruwa ya kwarfe wajen sai ga wasu sun bayyana daga cikin waɗanda suka yi shahada cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu bada labari suka ce sai gashi gangar jikin tana nan jinin jikin yana nan sai dai gashi ya yawaita a jikin gangar jikin kuma ana gane wane ne wasu ma suke cewa baban Jabir dan Abdullahi ne Abdullahi ibn Haram don haka ana samu sannan ba mamaki idan wani daga cikin halittun Allah maɗaukakin sarki, Allah ya bar gangar jikinsa ƙasa ba ta ci ba don izina ko darasi, ba don karramawa ko girmamawa ba, wannan idan an samu babu mamaki. Amma abinda wasu suka ɗauka cewa gangar jikin Fir'auna tana nan har yanzu ba ta halaka ba, wannan shi kuma kuskure ne. babu wani dalili da yake gwada cewa gawar fir'auna tana nan har yanzu gangar jikin gawarsa tana nan babu dalilin da yake tabbatar da haka kuma dalilin da ake amfani da shi kuskuren fahimta aka yi masa nassin alkur'ani mai girma cikin suratu yunus da allah maɗaukakin sarki yake ba da labarin lokacin da Fir'auna da tawagarsa suka bi bayan annabi Musa don su cin masu su hallakar da su, annabi Musa da tawagarsa masu imani banu Isra'ila suna tafiya sai suka tadda ruwa a gabansu. Sai Allah Maɗaukakin Sarki ya umarci annabi Musa da ya buga sandarsa akan wannan ruwa, da ya buga kuma sai ruwan nan ya rabe biyu sai zama kowane tsagi tamkar dutse ta yadda ruwan ba zai sake ba annabi Musa da jama'arsa suka gangara cikin wannan kogi suka samu hanya suka yi tafiya a kanta har suka fice wanda shi kuma fir'auna bai fasa ba ya biyo su a baya domin annabi Musa da tawagarsu ba su fita ba har fir'auna suka samu damar shiga wannan hanya annabi Musa sun gama fita Fir'auna kuma da jama'arsa sun gama shiga to tunda ba dan su aka yi hanyar ba dan haka amfaninta ya kare ta yi expire ta yi expire da umarnin Allah madaukakin sarki sai aka saki ruwa sai ruwa ya haɗe shikenan sai suka hallaka to shi Fir'auna a wannan lokacin sai Allah yake ba da labarin wani iko da ya yi a kansa, da ya ce, Inna sanunajji ka bi badanika, ko? Falyau manunajji ka bi badanika, litakuna liman khalfaka aya, falyau ma nunajji ka bi badanika. Allah ya ce, To yau, yau kam, nunajji ka za mu tseratar da kai bi badanika da gangar jikinka litakuna liman khalfaka aya don ka zama darasi da aya ga waɗanda za su zo a bayanka to sai wasu suka ɗauka cewa da Allah maɗaukakin sarki ya ce da fir'auna dangane da gawar fir'auna yau za mu barka da gangar jikinka don ka zama darasi na bayanka sai wasu suka ɗauka cewa gangar jikinsu za ta yi ta zama ne har zuwa tashin alkiyama. Ai, tun da Allah ya ce, Don ka zama aya ga na bayanka, kuma a ce tana nan gangar jikin har yanzu, ai, suka ce da za a daina kafurci. Amma ba abin da ake nufi ba kenan in ji malamai. Abin da ake nufi a nan shi ne, tun da ruwa ya haɗe da su, to bisa al'adar ruwa irin wannan na katafaren kogi, in ya ci mutum, to ba a fai samo shi ba. Don haka sun dulmiye a cikin ruwa sun hallaka. Amma shi fir'auna, idan har ya ci gaba da dulmiyewa a cikin ruwa, ya je nama ruwa ya cinye shi, ko kuma ya je a cikin ruwan shi ya je kwanta a ƙasa, ya riɓe ya lalace, ya halaka ba labarinsa. ba a ga gawarsa cil da cil ba masifa karuwa za ta yi tunda ya ce shi Allah ne ya ce ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka yana cewa malakum min ilahin ghairi ba ku da wani Allah ba ni ba alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti mulkin misra ba gare ni yake ba kuma ni ma ga koramai nan rafin misra yana gangarawa tajri min tahti don haka fir'auna yayi dagawa a ban ƙasa ta cewa shi Allah ne ya allantar da kansa yana kashewa yana rayawa yana zabar masu mutuwa yana zabar masu rayuwa inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastatifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin to idan aka bar gawar fir'auna ta halaka ya zama masu ba da labari ne kaɗai za su zo suna ba da labarin cewa ruwa ya cinye shi, amma ba a gagawarsa ba, to ƙarshe mutuwarsa ba za ta yi amfani ba, mana mutuwarsa ba za ta zama darasi ba. Wasu ma daga cikin waɗanda suka yi imani ƙarshe siridda, saboda za su iya cewa ai tun da shi Allah ne ya ɓace, ai ya ɓace, ya tafi mulkin wani wuri, za a yi ta zuwa da shubuhohi, za a yi ta tsammanin dawowarsa, za a yi ta tsammanin jin labarinsa, ba za a gamsu cewa ya mutu ba. Don haka sai Allah maɗaukakin sarki hukunci a gawarsa cewa ba za ta dulmeye ba. za ta fito ruwa zai wurgota don haka ruwa ya wurgota ruwa ya ambaliyarta igiyar ruwa ta kaɗota aka wurgota bakin gabar kogi ga shi nan shi ɗin ne ga gawarsa ina masu bautar fir'auna ga fir'auna ya zama gawa ina waɗanda suka yarda da allantakar fir'auna ga fir'auna ya zama gawa ina masu tsoronsa suna ganin yana raya wadda ya ga dama ya kashe wadda ya ga dama ga fir'auna ya zama gawa shi kenan to wannan shine darasin ko lokacin aka ɗauki gawar aka je aka binne ta kwalliya ta biya kuɗin sabulu shi kenan shine ma'anar falyawmun najika bi badanika litakuna liman khalfaka aya kai kan ba za ka halaka a cikin ruwa ba za mu fitar da gawarka domin a ganka cil da cil ka mutu daga nan duk waɗanda suka ɗauke ka Allah zai zama musu darasi cike nan amma wata gawa a cikin wata kwangwala a cikin wani abu a misra ana nuna wani sandararren mutum da aka baɗa masa hoda aka cire kayan cikinsa aka kai ƙasar da shi a gidan tarihi ana ta yadawa ana cewa gawa fir'auna ce gawa fir'auna gawa fir'auna ana yadawa ana nunawa kuma da yawa sun yarda da wannan zancen gaskiya ba haka ba ne ba mai baka labarin hakikanin gawar fir'auna ina take ba ta kabban kasa ta halaka amma a lokacin da ya mutu ruwa bai cinye shi ba an nuna shi naka wanda suka rayu a wannan lokacin sun san ya mutu so babu jayayya ba wata shubuha akan mutuwar fir'auna almuhim wannan aya tana gwada mana cewa bayan mutuwa ana zama ƙasa ana zama ƙasusuwa wannan shine galibi wannan shine galibi duk wanda ya mutu zai kumbura zai ribe namansa zai bi ƙasa kayan cikinsa za su bi ƙasa komai zai tafi zai zama ƙashi ƙashi zai kwan biyu daga nan shi ma zai iya kuma zama ƙasa a iya buɗewa kabarin ba a samu komai ba ko masu gyaran makabarta suna ganin ikon Allah kabari ne gashi nan masu gyaran makabarta idan idan wani kafashe ta zame ko ya taka burum sai ya fada ba komai a ciki har wani ma ka ga hankalinsa ya tashi kar a kama kafarsa a ciki ba komai a ciki idan aka kwarface aka duba ba komai a ciki kawai sai a kawo ƙasa a lafta a wajen kawai ba ice za a sake samowa da kasko da waye da ice a sake gyara ba komai a ciki kawai kawo ƙasa sai a rufe wajen gurin ya zama ƙasa kiken ɗan adam ɗin kenan da kuma ya yi gayu ya yi kwalisa ya yi aure ya yi gida ya yi kaza ya yi kaza ya yi suna ya shahara ko ya yi mulki ko ya yi kuɗi ko ya yi ilimi ko ya an yi yayinsa yayinsa da alheri ko yayinsa da sharri ko ya ne ne da shi kenan ya wuce yanzu gashi nan aka kwantar da shi amma wurin an taka da kafa ya burma an duba babu shi a ciki ba kuma wani abu ne ya ɗauke shi ba ƙasa ce ta yi halinta Allah ka samu cika da imani. Don haka suna musu, amma musun idan kun kula, su lissafi suke yi, ‘yan nazari ne, ‘yan ra'ayi ne, da haka lissafinsu yana ba su ga mutuwa, ga nama ya bi ƙashi, ga kuma ƙashi, ai, nama ya bi ƙasa. sannan kashi shi ma ya bi ƙasa su rijiddige sai suna mamakin ta yaya za a har haɗa wannan ta yaya za a har haɗa wannan ya dawo ya sake zama mutum yanda yake da idon da ya rube hannun da ya rube kafar da ta rube kayan cikin da sun zama ƙasa ta yaya za a har haɗa shi a sake ka duba wani mummunan tunani so wannan abin ra'ayi ne suke da shi sai suke ganin su a nazarinsu wannan ba zai ma yiwu ba ya za a dawo da shi shi ne a inna lamab'usun shin a hakan ɗin ne za a ce za a sake tashinmu ma'ana dai ta yaya ma za a tashe mu shi ne tambayar to wannan abin da suka ce ɗin karku manta arnan baya ma haka suka faɗa wannan na farko kenan dangane da wato inkarin tashi bayan mutuwa sannan abu na biyu da arnan baya su ma suna faɗa suna cewa laqad wu'idna nahnu wa aba'una hadha irin wannan na cewa za a mutu za a tashi kiyama za ta tashi za a busa kafo wata ran ba kowa daga baya za a zo a tashi za a yi lahira za a yi hisabi za a yi kaza suka ce irin wannan alkawarin na za a yi za a yi an mana irin wannan alkawarin kuma mun samu labari an yi wa kakanninmu ma ubanninmu da kakanninmu da suka wuce mun samu labarin su ma an yi ta musu barazanar za a tashi kiyama an yi ta musu barazanar duniya za ta ƙare kuma za a zo za a busa kafo za a tashi za a yi kaza shine an mana irin wannan roman baka kar ku manta muna fassara abin da su suke faɗa ne saboda ko hausawa ne ko a iya riskar abin da suke nufi maganganu ne na ƙaryatawa da izgili yo ai irin wannan roman baka shine wa'idna irin wannan roman baka mu ma an mana irinsa kuma mun samu labarin iyayenmu da kakanninmu da kakannin kakanninmu da suka shuɗe ma su ma an musu irin wannan roman baka min qablu tun da can ake ta faɗa ake ta faɗa ma'ana kenan ƙarya ne in hadha illa asatirul awwalin ba komai bane waɗannan zantukan face asatir asatir malaman tafsiri suka ce yana da ma'ana guda biyu ko dai ya zama jam'u astarin wal astaru jam'u satr shi kuma as-satr ma katabahu al-awwaluna mimma la haqiqata lahu ko ya zama jam'i ne na satr satr kuma yana nufin duk wani rubutu da aka yi shi wanda yake zube mara ma'ana tatsuniya da aka rubuta ta aka tsara ta mutanen farko suka rubuta abin tamkar wasa da raha shi ake nufi da satar wasu malamin tafsiri suka ce asatir jam'i ne na satar satar kuma yana nufin wato rubutu ne irin na mutanen da balangwaje wanda bashi da wani tabbas labaran tatsuniya kun san da yadda ake mana tatsuniyoyi ko a ce da gizo da koki sun yi kaza da kaza da kura da zaki sun yi kaza da kura da damusa sun yi kaza da kare da kura da akuya sun yi kaza ai ta ba mu labarai wani ikon Allah wato tatsuniya dai ta yi asara tatsuniya lokacin da ake mana tatsuniya ba zan iya gaya maka tatsuniya kala nawa na sani ba amma billahi lazi guda ɗaya ne ba zan iya baka labari ba tatsuniya kwaya ta tabbata tatsuniya saboda nakan tuna wasu abubuwan ma da ba su kai lokacin tatsuniya ba amma tatsuniyan nan hadda cewa muka yi har ma muna ana zama muna ba da labari ai ita ce hirar dare da ita ce hirar dare da saboda da tunda babu wani facebook ba wani whatsapp babu waɗansu abubuwa irin na wannan zamanin su ma da irin masifarsu da ta zo musu mu daɗin iya masifar tamu kenan gashi nan bata je ko ina ba Allah ya taimake mu idan an ci tuwon dare to sai a zauna tatsuniya in mun samu cikin mata matan aure wacce ta kware a tatsuniya sai a je a taru mata kamar mai tafsiri haka za a yi shiru yara mu kasa kunne mun kai goma ko sha biyar duk iriniya irin ta yara shiru za a yi ka ji abin tausayi ka ji abin mamaki ka ji abin dariya kana murna kana raha zuciyarka fari daɗi kai hadda abin kuka kuma har kukan muke har kukan muke ba na manta ko wata waka je ka je ka je turke na abu kaɗan sai fada sai fada gidan sarki to wannan waka kuka take samu kuma na manta me ya faru to zan iya baka labarin me na rike dai wannan amma na manta labarin me ya faru ya aka amma da kuka yake samu ta tsuniya kenan ba a ban sharri ne da kage wa ya tsara ina aka samu Allahu a'lamu mu ma kuma haka mu ma za mu za a haɗu gwanin ba da labarin tatsuniya ya dinga yin su kala kala in wannan ya yi nasa sai wannan ya kawo nasa sai wannan ya kawo nasa irin hira kenan wani abun mamaki ɗaya ba zan iya kawo maka ba saboda me saboda tatsuniya tatsuniya ce ƙarya ce maganganu ne marasa haƙiƙa to shine abin da kafirai suke faɗa a irin wannan wajen wai duk labaran da ake faɗa cewa za a tashi kiyama in an mutu bayan mutuwa za a tashi za a busa kafo za a tashi za a yi kaza za a yi hisabi za a yi kaza za a yi kaza to su ma ce suke yi tatsuniya ce in hadha illa asatirul awwalin kawai irin labare ne na mutanen baya da suka yi ta yin su marasa hakika marasa kan gado shine satar wasu malaman tafsiri suka ce satar jam'i na ustura wa hiya al-akazib wal abatil suka ce abinda ake nufi da asatir ai al-akazib wal abatil karerai kawai da surkulle dan haka in in hada illa asatirul awwalin ko dai ka fassara shi ba komai bane face rubutu ne na zube irin na mutanen baya wanda ba shi da haƙiƙa. Aka haddato shi ake ta maimaita faɗansa, ko kuma ƙarerayi ne da tashi faɗi irin na mutanen baya har yanzu ba su daina yawo ba, jita-jita ce, shi ne a satsirul awwali. To wannan ita ce matsayarsu. shi ne wannan abun a takaice dai ƙarya ne kuma ba iya su ne aka fara musu haka ba tun da can ana yin haka to har yanzu idan ka samu wanda zai sa maka shubuha idan baka mai da hankali ba zai iya zuwa maka da irin wannan wato irin wannan karerayin nasu ya ce da kai tun yaushe alkur'ani ya ce iktarabati sa'atu wan shakkal kamar tun yaushe alkur'ani ya ce kiyama ta kusa kiyama ta kusa tun yaushe manzo Allah sallama ya ce masifa ta kusa kiyama ta kusa tun yaushe ake faɗa amma har yanzu bata tashi ba to duk mai gaya maka wannan makaryaci ne yayi yana koyi da kafirai me ya sani a kusa me ya sani a nesa ya san duniya shekara nawa ta idan duniya ta shekara miliyan ɗari ya zama saura shekara miliyan ɗaya ta tashi ba ta yi kusa ba to don me za ka rika faɗan abin da baka sani ba don haka wanda ya halicci duniya ya san nawa ta yi ya san nawa ya rage mata shi ya ce ta kusa kuma ilimin yana wajensa kawai don wani kakanka da ya shekara saba'in ko wani kakanka da ya shekara tamanin ya mutu ko wani babanka da ya shekara hamsin ya mutu shi kenan a tarihin kakannin naka gaba ɗaya wanda ka iya sani yanzu shekara ɗari biyu da arba'in ne har kake cewa tun lokacin su ake cewa za ta tashi yaya ba ta tashi ba har yanzu a wannan jahilci kake nunawa da haka wannan mummunan tunani ne irin na mai son musu wanda yake son musu baya son gaskiya baya rasa abin faɗa to irin haka ne kafirai suke faɗa suna dangantawa zuwa ga magabatansu cewa tun a wancan lokacin magabatansu ma haka aka yi musu kamar yadda Allah ta'ala ya nanata makamancin wannan zance cikin suratul namli Allah subhanahu wataala na cewa wa qala allazina kafaru a idza kunna turaban وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين وبنجي تعالى هنا تيوا وقال الذين كفروا كافري سكتي أئذا كنا ترابا ينزموا ينزشموا إذا منزم قصع وآباؤنا da ubanninmu da kakanninmu mun zama ƙasa a inna la mukhrajun wai shin da gaske ne za a fidda mu wannan ba tambaya ce da suke neman an ce da gaske ne sai su yadda ba a tambaya ce ta musu don haka in ka tashi fassara ta ka iya fassara ta da tambayar mai yarfe tambayar mai musu yanzu a tunaninka yanzu a ganinka idan mun mutu da mu da ubanninmu da kakanninmu wai za a sake fidda mu daga cikin ƙasa don yin wata rayuwa ta daban laqad wa'idna hadha irin wannan din dai an taba yi mana barazana da shi nahnu wa aba'una da mu da ubanninmu yanda aka gaya mana haka su ma aka ce musu min qablu tun da can in hadha illa asatirul awwalin wannan ba komai bane face wato ƙarirai ne irin na mutanen farko sai suke danganta abin zuwa ga tatsuniya zuwa ga ƙarya zuwa ga tashi faɗi suke danganta al'amarin kun ga wannan sai mara imani to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ƙulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun na'am قل لمن الأرض ومن فيها
haka ubangiji ta'ala yace qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون الله سبحانه وتعالى سيزود تنبيوي بعدين من كرنتا matsayarsu ba da abin da suke jayayya a kai har suna izgili suna yarfe to sai aka yi musu wasu tambayoyi waɗannan tambayoyin da za mu karanta mu fassara ko dai suna da alaka da abin da ya gabata a baya na aƙidar kafirai ko kuma suna da alaka da abin da za mu karanta a gaba na aƙidar kafirai abin da muka karanta a baya na aƙidar kafirai shine suna kore tashi bayan mutuwa shi muka karanta yanzu suna kore tashi bayan mutuwa suna cewa ba za a tashi ba wannan aƙidar su ce abinda za mu karanta na gaba na aƙidar kafirai shine aƙidar cewa tare da Allah akwai wani abin bauta inda Allah ta'ala ya ce mattakhadallahu min waladin wama kana ma'ahu min ilah idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dihim ala ba'd subhanallahi amma yasifun alimul ghaibi wash shahada labarin gaba yana karanta mana aƙidarsu ta tara Allah da wani ta shirka labarin da ya gabata yana karanta da mu aƙidarsu ta inkarin ba'ati inkarin tashi daga alkiyama to duk waɗannan aƙidun guda biyu waɗannan tambayoyin suna markaɗe su da Allah subhanahu wata'ala ya ce ƙulli manil ardu wa man fiha ka ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun al ardu qasa wa man fiha da wanda ke cikinta na halitta liman nawaye tambaye su ya muhammad sallallahu alaihi wasallam al ardu qasa wa man fiha da wanda ke cikinta tambaye su liman nawaye in kuntum ta'lamuna in kun san me su eh ai in kuntum ta'lamuna man huwa maliku zalika wa khaliquhu in ku kun san waye halitta waye mallaka to ku ga mana waye shi sosai kuwa ba kana musu ba to ga mana na waye sai yaquluna lillah za su ce maka na Allah ne, oh sun san me su, ba gunki ba ne, ba wani wali ba ne, ba wani kabari ba ne, ba wani mutum mutumi ba ne, ba rana ce mai su ba, ƙasa da abin da ke cikinta, wannan fa kenan ku da ku da ayyukanku da mumtalakat ɗinku ababen da kuka mallaka. da rayuwarku gaba ɗaya da abubuwan da kuke rayuwa da su na mutum da dabba mallakar waye za su ce maka na Allah ne wannan na Allah ne ƙul afala tazakkarun idan sun baka wannan amsar ka ce oh to yanzu ba za ku yi tunani ba wannan ba zai sa ku faɗaka ba wannan ba zai sa ku yi nazari ba cewa wanda ya mallaki sammai wanda ya mallaki kassai, wanda ya mallaki abin da ke cikin ƙasa, in har kun san haka, kun san wanda ya mallaka, to yanzu ba za ku tunanin cewa wanda ya mallaka mai wannan ƙasar zai iya sabuwar halitta ba? Ko kuma yanzu ba za ku yi tunani ku faɗaka cewa mai wannan mallakar shi ya fi cancanta da bauta masa ba? shine in ka alakanta shi da aqida su ta ta gaba da zamu karanta in ka alakanta da aqida su ta baya da muke karantawa shine yaya aka yi kun yadda cewa ƙasa ta Allah ce abin da ke cikinta na Allah ne dukkanmu nan na Allah ne ku zo kuma kuna mamaki har kuna inkari kuna musun cewa ba zai iya tada wani mutum ɗaya ba wai dan ya zama kashi ba ku tunani ba a cikin alkur'ani mai girma Allah ta'ala ya ce wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun halittar ku kawai idan kuka duba da duk abin da Allah ya yada na masu rayuwa a ban ƙasa dabbobi ne mutane ne ababen bukata na rayuwa ne da duk abin da Allah ya samar a ban ƙasa ya yada shi wannan kadai ya ishe ku aya amma waɗanda suke da tabbacin samuwar Allah da kaɗai takarsa su ne suke yadda da wannan a matsayin aya amma in ba haka ba halittar ku kawai da yadda duniya Allah ya yada halittu a cikinta wannan ya isa ya zama aya a wani wuri Allah ta'ala ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun ah to ku kanku kawai bai isa ku duba ku hange na basira ba akan halittar ku ku kanku yanzu ko masallacin nan in ka irga aƙalla aƙalla ba a kasara ba mun kai mutum ashirin ha mun fa ashirin ba to aƙalla ba a kasara ba amma kowa da kamarsa kowa da kamarsa kasancewarmu kowa yana da ido kowa yana da hanci kowa yana da baki kowa yana da kunne wannan bai sa mun zama iri ɗaya ba kuma haka idan ka je kasuwa haka za ka gani tuyen da ka je wajen dandazon jama'a kai ka je wajen ɗawafi wajen aikin hajji ba za ka iri ɗaya ba ka je filin arafa ba za ka iri ɗaya ba to wannan yana gwada maka halittarka kawai da kai da ɗan uwanka ya ishe ka ka yi hange da basira afala tubsirun ba kwa ganin kawunan ku ne sarautar Allah ba za ta bayyana a cikin halittar ku ba sai Allah ta'ala ya ce ulmar rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim ka sake tambaye su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam man rabbus samawati sab'i wane ne ubangijin sammai bakwai wa rabbul arshil azim wane ne ubangijin al'arshi mai girma ubangijin sammai bakwai kenan har aqidar kafirai sun san sama bakwai sannan sun san akwai al'arshi shi kuma al'arshi ya fi samman girma ya fi sammai bakwai ɗin girma ya fi kasai bakwai ɗin girma idan za a tattara sama bakwai da ƙasa bakwai gaba ɗaya a ɗora a kan gadon al'arshi, kai a ɗora a kan kursiyu, kursiyu kuma kujera ce take gaban gadon al'arshi ta mulki, kursiyun ba gadon ba. Ka kaddara wannan kujerar da nake a kai, ita ce kursiyu, wannan teburin da ke gabana shi ne al'arshi, kaddara haka. Kaga kursiyun ai ba ta kai al'arshin ba ko kujerar ba ta kai teburin ba, da za a ɗauki sammai da ƙasai a ɗora su akan kujerar, kamar an jefa zobe ne a dokar jeji saboda kujerar ta fi ƙarfin sammai da kasai ɗin da wannan girman to fifikon da al'arshi ya yi wa kujerar kuma irin wannan fifikon da ta yi wa sama da ƙasa kuma yaushe za ka kwatanta al'arshi da sama da ƙasa waye ubangijin sammai da kasai wane ne ubangijin al'arshi za su saye ƙuluna lillah za su ce maka na Allah ne sammai bakwai ɗin nan da al'arshi duka mallakar Allah ne, ƙulto ka ce da su afala tattakun yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba, kun san wannan ɗin ba za ku kiyaye ba, domin attakawa kiyayewa, yanzu ba za ku kiyaye Allah ba tunda kun san wannan? Ku ce masa wannan shegantakar kuna ganin sama a rataye babu gwafa, kun san nasa ne amma kuke masa shegantaka? kuke izgili kuna tambayoyi na inkari ba za ku kiyaye ba saboda Allah madaukakin sarki yana cewa alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idni inna Allaha bin-nasi lar'ufur rahim Allah ya ce baka ga ba Allah shi ne ya hore muku dukkan abin da ke ban ƙasa, shi ya hore muku hanyoyi, shi ya hore muku rijiyoyi, shi ya hore muku gine-gine, shi ya hore muku ababen hawa, shi ya hore muku dabbobi, shi ya hore muku kaza, duk abin da kuke rayuwa da shi a ban ƙasa Allah shi ya hore muku. Walfulka, Allah shi ya hore muku jirgin ruwa, ta jiri fil bahari bi amrihi da yake gudu a cikin kogi da umarninsa, a yanzu ka ce kuma ya hore mana jirgin sama. ya ɗauke ku ya ɗau kayan ku sabon ko sabon a ce maka ya ɗauki mutum ɗari biyar kuma kaya a dinga ɗurawa a dinga ɗurawa kowa ya kawo kilo arba'in kilo arba'in kilo arba'in a ɗura masa na ɗaruruwan mutane ko na mutum ɗari biyu aka sa masa yaya kake gani balle ya fi haka abin da ake sa masa nauyi kilo ba in an ce ka kawo jakarka kana janta rikiki rikiki in an ce ka daga ba za ka iya dagawa ba a cicciba mutum biyu a ɗora a kilo na mutum ɗaya kenan sannan ku shiga dukkaninku ku shiga ku zauna kawai ya bi iska da ku ba ruwansa in ya ruga da gudu fu kawai sai ya daga kuma mugun kutu ba abin da ya dame shi ya ci kilomita ɗari biyar kilomita ɗari bakwai a cikin awa ɗaya yana tsula gudu kuma ya zo ya sauka kowa ya fita salin al kuma sai mota dubu kai mota miliyan ta faɗi baka jirgi ɗaya ya faɗi ba galibi ma ka jirgi ya faɗi shigantaka ce ba baiwa ba ce ba to jirgin sama ya fi jirgin ruwa aminci jirgin ruwa ya fi mota aminci a waɗannan ababen hawan guda uku babu mai hatsarin mota ga dai ta ce kuma akan ƙasa. Allah ce shi yake rike muku jirgin ruwa yana gudana a cikin ruwa da umarninsa wa yumsiku samaa kuma Allah shi yake rike sama an taqa alal ardi wannan shine mahallin shahidin Allah shi yake rike sama ya hana ta fadowa ya hana ta rubtowa akan ƙasa shi ya rike ta ya hana ta rubtowa a ƙasa to shi sa anan da aka ce ka tambaye su sammai bakwai mallakar waye suka ce na Allah ne yanzu ba za ku kiyaye shi ba in ya sauta ba ko haka ba in ya sake muku zamman suka rubuto yaya to don me ka san wannan abun nasa ne kuma me muka ke tsokalarsa yanzu don Allah wanzamin da ya dafa goshinka ya burma maka aska a hanci zai yanke maka gashin hanci sai ya ce ka tuna abin da kamu yanzu don Allah za ka mara rashin mutunci ai bai kamata a ce kamar rashin ai sai ba da haƙuri ko sai lallashi to kwatankwacin haka ne yaya Allah shi ke da sama kuma ka yarda shi ke da ita a sama da kai baka ga kofa ba ba komai ba kuma ka hau masa shigantaka akwai karancin hankali a cikin wannan lamarin shi sa anan aka ce afala tattaku ba za ku kiyaye shi ba Allah ka sa mu cika da imani lokacinmu ya kure za mu dakata daga wannan gaba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da na kuskure Allah ya gafarta mana baki daya wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh